بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamarsa da yarjewarsa ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a wannan kuma yammaci da litinin uku ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta 1437 na hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda kuma shine sha hudu ga watan sha biyu a shekara ta 2015 na lissafin miladiya kuma cikin ikon Allah za mu tashi yau a darasinmu na shida a karatun da muke a littafin fadlil islam ko sharhu fadlil islam na malam muhammad bin abdulwahab tare da sharhin malam salih ali sheikh darasi ne shida ko yawwa insha Allah za mu tashi inda ya fara bayanin ma'anar babin malam muhammad bin abdulwahab ya sanya ma wannan babi suna babu fadlil islam a cikin littafin dama wanda sunansa fadlil islam to sai ware wannan babi da wannan suna din to shine malam ya bayyana mana shi malam Sali Ali Sheikh wanda muke karanta sharhin sa bayan mun karanta matanin yace falalal musulunci abubuwa da daban-daban ake nufi da ita wannan fadlul islam ne ba falala ce kawai da zaka dauke ta kace falalar kawai ba amma tana nufin abubuwa daban-daban abin da ya kawo ma'anoni guda uku ma'ana ta farko ita muka karanta yace shine falalar musulunci a ƙashin kansa cewa shi addini ne mai falala sama da sauran addinai shi mana fadlul islami fi nafsihi ala ghairihi min al-milal abu na biyu shine zamu tashi a kansa haka ne kun insha Allah da kun gane na farkon ba sai maimaita ba cewa falalar da ake nufi na farko akwai falalar musulunci a ƙashin kansa cewa shi addini ne mafifici akan sauran addinai shine abin da yake nufi da ala ghairihi min al-milal yace wal islamu yashmalu ad-din kullahu shi musulunci ya kunshi addini baki ɗayansa da martabobin nan nasa guda uku wato matakai matakai al-islamu wal imanu wal ihsanu wanda muka sani a hadisin jibril sannan yace ya kuma kunshi addini baki ɗayansa ta bangaren aqida ta bangaren aƙida in aka ce falalar musulunci to ana nufin aƙidar musulunci ana nufin kuma musuluncin da shi ne ma'anar musulunci an haɗa shi tare da imani ana nufin imanin da ma'anar imani an haɗa shi tare da musulunci musulunci kuma shi ne ma'anar ihsani har yanzu kuma shi ne ma'anar dukkan aƙidar musulunci baki ɗaya hakanan kuma wajen shari'a in an ce musulunci yana nufin shari'ar musulunci baki ɗaya wasuluk da kuma ɗabi'u wal jaza da maganar sakamako da ladan da za a bayar ran tashin alkiyama da makamancin wannan duk wannan in aka ce falalar musulunci to duk sun shiga ciki kar ka ɗauko abinda ake nufi da islam a nan ka ce abinda ake nufi shine ma'anar musulunci lokacin da ake ta'arifin sa in an hada shi tare da imani mun gane ai ko an hada shi tare da imani yana nufin al'amalu zahira in an hada shi in aka faɗe shi shi kadai kuwa to ya kunshi da imanin da islam din baki daya to kuma ya kunshi ma aqida baki daya ya kunshi shari'a baki daya ya kunshi dabi'un musulmi baki daya ya kunshi sakamakon da musulmi zai samu bayan aikin da ya aikata wato in ya je gaban ubangiji duk abin da ya shafi musuluncin to shi ake nufi anan shine abin da yake mafifici to sai ce fal islamu fi nafsihi fadala ghayrahu musulunci a kashin kansa fadala ghayrahu ya fi wani wanda ba shi ba fadala nan fi'ili ne saɓanin fadlil islam shi wani mai suna ne babu fadlil islam fadlin ana taskinin bod in ana zancen suna din in ko fi'ili ne madi sai a ce fadala ba faddala ba in ka ce faddala kuma wani abu ne daban ma'ana wani ya fifita wani abu akan wani abu shi ake nufi da faddala ko wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi Allah ya fifita sashen ku akan sashe wajen arziki to wancan faddala kenan nan faddala abu abu kaza ya fi abu kaza fi'ili ne wannan lazimi faddala kuma muta'addi shine bambancin su a wannan ma'ana to mu kyale wannan yace fal islamu fi nafsihi faddala ghayrahu wa sara mufaddala kuma ya zama abun fifitawa abinda Allah ya fifita ne ala ghairihi akan wani abin ko wani addini wanda ba shi ba ta hanyar me bi tafdilillahi jalla wa ala ta hanyar fifita wadda Allah ya yi masa shikenan wannan dai na rero mana ne saboda mun dade ba mu karatun ba mu tuno abin da muka tsaya a kansa sai mu tashi inda muka tsaya al'amru thani lamari na biyu na bayanin me ake nufi da falalar musulunci kun dai ganin falala ta farko falalar musuluncin a kashin kansa to lamari na biyu fa الأمر الثاني أن فضل الإسلام على أهله الذين اعتنقوه ودخلوا فيه واستقاموا عليه ظاهر في الدنيا والآخرة في النصوص يتي فللر مسلنتي أكن أهله أكن ما أبوتا مسلنتي معنى فللر مسلنتي يكد إتا أكن مسلمي nan ahalul islam yake ne so ahalul islam ana nufin musulmi to musulunci yana da falala akan musulmi ko ba shi da ita yana da ita allazina ataqanuhu allazina atanaquhu wadanda suka rungume shi ma'ana suka karbe shi in itinaqi nan ana nufin mutum ya karbi abu ya yarda da shi wanda asalin kalmar dai itinaqi shine wato hada wuya da wuya ka sallama ka mika wuyanka ko ka rungumi abu yadda dai bature ya fassara embrace to wannan ita ce fassarar ta mubasharatan sosai ana cewa wani i'tanaqa al-islam ma'ana ya rungumi musulunci ya karbe shi ya yarda da shi ya shiga musulunci wa dakhalu fihi kuma suka shiga cikin sa wastaqamu alaihi suka daidaita a kansa to wannan falalar zahirun a bayyana take fi duniya a duniya wal akhirah haka nan a lahira za a ga falalarta a duniya ka bincika da za a ɗora bincike a ce kowa ya binciko falalar musulunci da musulunci yake da ita a kansa akwai ko babu akwai za ka iya rubuta littafi a kan wannan tun daga falalar da Allah maɗaukaki ya ma nan karka ce maka falalar da Allah ya maka kai kaɗai ko falalar da Allah ya yi muku a'a intisabin ku zuwa ga musulunci dangana kanku da kuka zuwa ga musulunci kun samu wata falala falala a duniya da falala a lahira duk mutumin da yake musulmi ne shi musamman wanda ya musulunta ta hanyar kana'a menene kana'a gamsuwa ta kansa bincike yayi ya gane gaskiya to za ku ga ya fi kowa sanin falalar da musulunci yake da ita a kansa fiye da kowa zai tuno rayuwarsa ta da ta jahilci ta fagam-fagam da rashin nutsuwa da rashin tsari da rashin wato sanin waye abin bauta ba kintsuwa a duniya kawai ba kintsuwa a duniya za mu ga kafirai da yawa sun fi musulmi da yawa in magana kintsuwa ne da bin tsari da yadda da yadda duniya za ta yi kyau ko ba ka ba to wannan din ko da shi da a ce mun san musulunci yadda ya kamata to ya kamata a ce mun fi su wannan tsari domin mu wannan tsarin mu muna da shi tsarin da zai kintsa mana duniyar mu da lahirin mu su ko za ku ga a iya abin da ya shafi duniya suke mai da hankali su samu wannan abu to ka tuno falalar da Allah ya maka ka samu ilimi ilimin da ka sani wanda wani wanda ba musulmi ba bai san shi ba ta bangaren addini ne haƙƙin Allah da ka sani a kanka sannan yantar da kai daga bautar wani wanda ba Allah ba falala ce ko ba falala ba ce a nuna maka girman Allah da cewa shi kadai ya cancanta ka bauta masa ba wani wanda ba shi ba shi kansa wannan ba karamar baiwa ba ce ana ba ku misali da mutanen da zaka ga Allah ya ba su dama sun yi fice a abubuwa da yawa a nan duniya suna da kwakwalwa sun kero abubuwa sun yi tsare-tsare bangaren sciences ɗin da technology da abubuwa duk sun yi amma sai kaga mutum ya je ya gurfana a gaban saniya yana bauta mata ko ba haka bane misali to wannan abun kai yanzu an yanta ka daga wannan abun da kanka ka san saniya bata cancanta a bauta mata ba sauro bai cancanta a bauta masa ba maciji bai cancanta ba wa cancanta Allah to wannan ba karamar baiwa ba ce to wannan ni'ima ce da falala da musulunci yake da ita a kanka kuma wajibi ka gode wa Allah akan wannan wato falala din akwai abubuwa dai da dama falalar musulunci kuma a lahira wannan dama ita ce babba ma a lahira za a bambance a bambance waɗanda suke musulmi da wanda ba musulmi ba dukkin tsohuwar mutum a duniya in bai kintsu ya bi musulunci ba to ran lahira a baya yake can yake ba ma ko ambatansa ma ba za a yi ba sai wuta in dai bai musulunci ba to ka ko ashe a ranar za ta bayyana gare shi falalar musulunci yadda yake Allah maɗauke taimake mu wani bawan Allah yana zancen wata hira da ta haɗa shi da wani ko wata mata yana cewa a yi imani da Allah ta ce ita ta gode ma wai rikicin duniyan nan da ake yanzu ba ruwanta tunda ma bata ma yadda da Allah ba shi ne sai ce mata ko ni ku shawarar da zan baki wanda ke yadda da Allah saboda akwai probabilities guda biyu abubuwa biyu za su iya aukuwa kin yadda za ki mutu ta ce yi za ta mutu ita to in kika mutu wanda ya yadda da Allah ya yadda cewa za su haɗu da Allah kuma Allah zai yadda da shi saboda ya yadda da shi da ki je ki mutu ya yiwu kuma akwai Allah ɗin sai ya zama ba ki yadda da shi ba da kuma ki yadda da shi sai ku zo ku haɗu kuma ya zama cewa eh akwai shi wane ne zai fi ta ce lalle kan in na mutu ban yadda da shi ba in akwai shi I will be in trouble haka take cewa to wata hanya ce ta hankali ya bi mata ta ce kaga kuma gaskiya ne fa da ka je baka yadda da shi din ba kuma ya zo bayan da ka yadda babu shi sai ya bayyana kuma akwai shi to gwanda wannan matsalar ta fi girma gwanda ka yadda da shi din in ma ko ma me da in ya zo kuka haɗu akwai shi insha Allah kana da abin nan to wannan irin hankali Allah ya baka wannan hankalin ba falala ba ce falala ce to mu gode wa Allah alhamdulillah to sannan sai ke cewa yace fin nususi a cikin nasoshi duk akwai wannan falala din a bayyana take falalan nan a duniya falalan nan a lahira fa bayyana al-mu'allif shi malam Muhammad bin Abdul Wahhab a littafin sa ya bayyana ba'dan min an-nususi wasu daga cikin waɗannan ko wani sashi na waɗannan nasoshi allati tadullu ala fadl al-islam wanda suke nuna falalar musulunci ala ahli al-islam akan su musulmi din falalar da musulunci ke da ita akan musulmi wa asarar islam wani abu kuma na asarar islam wato tasirin musulunci da gurbi-gurbi da musulunci ya bari na falala almubaraka masu albarka ala ibadillahi almu'minin akan bayin Allah mu'minai duk waɗannan abubuwan akwai su a nasoshi da dama za mu zo mu je su ba sai mun faɗe su anan ba al'amru salis to ma'ana ta uku ta falalin musulunci yanzu mun ji ma'ana biyu ta farko ma'anar musulunci a ƙashin kansa cewa ya fi sauran addini na biyu ma'anar falalar musulunci shine falalar da musuluncin yake da ita akan masu musulunci cewa ya musu baiwa ya zama musu sababin ɗaukaka sababin sharaf da kuma daraja ko a wajen mu'amala kafin mu je wannan na ukun ku duba ku ga lokacin da musulmi suke tsaye da kansu kuma suke tsayu da addini ba sa raba kafa duk al'ummar da ba musulmi ba sun fi amincewa su kusanci musulmi su mu'amala da su haka ne ko ba haka ba kwanan nan wani ya samu mana wata takarda da sarkin faransa na can wani zamani ya aika wa sarkin turkiya yana nuna falalla yadda wasu kalmomi wanda a yanzu aka ce wani shugaba na irin wannan kasashen manya zai rubuta wa wani daga cikin kasashen musulmi za ka yi mamaki cewa wannan abun ba zai yiwu ba da irin kaskantar da kan ran kai daɗe Allah ta mike ku mun yi kaza mun yi kaza ba dan ku ba da ba mu samu kaza ba na karanta wannan takardar ne ta mamakin ta a lokacin da al'ummar musulmi sun yadda cewa ɗaukakar su da falalar su da darajar su a duniya musulunci ne ya ɗaukaka su amma daga mutane sun saki abin da kansu to shikenan sai ga Allah ya bar su da dabarar su da wayan su sai su koma makaskanta Allah ya tsare al'amru salis lamari na uku ko ma'ana ta uku annal islama shi musulunci tahmiluhu ummatun al'umma ce guda su kutum take dauke da shi wa hadhihi al'ummatu ita wannan al'umma din li ajli hamli halil islami saboda daukar musuluncin da ta yi sarat mufaddalatan ala ghairiha sai ta zama abin fifitawa ce ita akan sauran al'ummomi saboda ta dauki musulunci wannan falala ce ko ba falala ba kila wani ya ce to a wannan ta shiga falalar can ta ta biyu ko cewa falalar da musulunci ke da ita akan al'umma can ka kalle ta akan ɗaiɗaiku wajen irin abubuwan da ka samu na ilimi da darajar da za ka samu nan kuma ana zancen al'ummar ita kanta gaba ɗayanta ka kalle ta darajar da ta samu har a ambace ta a matsayin wani abu saboda riko da addinin ne wasarat khairan min ghairiha kuma ta zama tafi wajen alheri tafi wata al'ummar wadda ba ita ba kama qala ta'ala kamar da Allah madauki ke cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi kaga wannan nasi ne kuru-kuru kuntum ku dinnan ku ne khaira ummatin mafificiyar al'umma ukhrijat linnasi wadda aka fitar domin mutane ba a fidda al'umma a matsayin al'umma mai amfanin mutane ba an ce mutane nan jinsin dan adam baki daya babu al'umma mai daraja da take da amfani ga al'umma irin musulunci wato al'ummar musulmi akwai abubuwa da dama da mutum zai samu na wannan falolin wasu abubuwan malam zai zo ya ambace su akwai kuma su rubuce-rubuce na taɓa ambata mana na kamar irin maganganun malam abdurrahman bin nasiru sa'idi yana da rubuce-rubuce a irin wannan fagen masu amfani akwai wani littafi ne taɓa ambata mana anan da ya rubuta a wajen tambayoyi da matsaloli guda ɗari biyu da ya rubuta akan mahasinul islam da kuma yadda za ka ja hankalin wanda bai yadda da Allah bai yadda da Allah gaba ɗaya ba ba nassoshi ya sharhi ba abubuwan hankali ya tabi na tabbatar da samuwar Allah banda samuwar ta bangaren kuma yadda za ka jawo hankalin masu kin yadda da akwai Allah yadda za a gamsar da su da kuma yadda musuluncin a ƙashin kansa in dai an an yi riko da shi yadda yake amfani wajen ɗaukaka al'umma to irin waɗannan rubuce-rubucen za su amfani mutum in ya zo ya kalli irin darajar da al'ummar musulmi suke da ita a gun Allah akwai daraja ko ba daraja to wannan ita ce ma'anar ta uku to sai ke cewa sabkul ayati sabkul ayati zubin ayan nan tsarinta jerinta idan da ba a ƙur'ani ba ne za a yi zancen zubin zance haka a tsari na larabci yadda za ka fahimce ta sosai shine ka ce kuntum linnasi khaira ummatin ukhrijat haka tsarin zancen yake kuntum kun kasance linnasi ga mutane khaira ummatin mafificiyar al'ummar da aka taba fidda ita a tarihi ba a taba yin wata al'umma mai amfani ga dan adam ba irin musulunci amma ku duba ku ga idan musulmin ba su fahimci musuluncin yadda ya kamata ba to wannan khairiyar fa kuma sai ta tafi duban zamanin yanzu da aka samu waɗanda ba su riƙe musuluncin yadda ya kamata ba suke ba shi fassarar da ba ita ce ta dace ba sai ya zama cewa suka zama sababin da ake amfani a soki musulunci ta hanyar aikinsu haka ne ko ba haka ba yanzu in ka ce kan ka samu wani wanda ba musulmi ba mai akaliya irin ta zamanin yanzu wanda tunaninsa irin na zamani kuma bai san musulunci ba kwata-kwata in ka ce masa musulmi su ne al'umma da tafi kowace al'umma kawo alheri zai yadda da wannan yanzu ba zai yadda ba saboda a ƙasa bai ga hakan ba ko kuma in ce midiya tasirin midiya ya fi ƙarfi a kansa wajen sauraren maimakon ya binciki musulunci ya yake na hakika sai ya yadda da abin da ake faɗa a midiya duk da cewa na midiyan sun samu wani dalili da suka kama saboda abin da waɗanda ba su tsaya akan daidai wajen karantarwar malamai na musulunci suka aikata ba haka ne sai ce wa zalika li fadli hadhihi al ummati wannan abun ko saboda falalar wannan al'umma ne fi nafsiha a ƙashin kanta tana da falala domin al'ummar da a cikinta aka samu abin halittar da ya fi kowa daraja ai ko don wannan ya isa a samu falala ba a samu abin halitta in nan ce abin halitta nan ba ana nufin ɗan adam ba da ɗan adam da ba ɗan adam ba babu wanda ya kai manzan Allah suna salama daraja a wacce al'umma yake a wannan al'ummar ta ƙarshe mu ne mabiyansa kaga kowannan ya isa falala akan wato sauran addinai babu wani annabi babu wani manzo babu wani mala'ika babu wani da aka taɓa halitta dai wanda ya kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ko ta wannan kawai ya ishe mu falala to sai ce wa zalika li fadli hadhihi al-ummati fi nafsiha bima hamalat min ad-din saboda abin da ta rika na addini riƙon addini wa li fadliha ala ghayriha min al-umam kuma saboda falalatta akan watanta daga cikin al'ummomi sun fi sauran al'ummomi ثم فيه فضل الأمة sannan bayan wannan ma akwai wata falalar na wannan al'umma din al'ummatul wasat muna da falala ta cewa mu ne al'ummatul wasat al-wasat abinda ake nufi da shi abubuwa uku matsakaiciya shi yafi zuwa ga hankalin mutum ya karanta an ce wasat ana nufin tsakiya ko to kuma ana nufin falala shine afdul umma ko zababbiya ko al'adil wato ta adalci mafi adalci ko mafi zabuwa ko wanda tafi zabe ko wanda tafi alheri duk wannan suna ciki al'adilin ka sashi daidai da wasat ma'ana tsakaituwa abubuwan nan guda uku tsakaituwa da fifiko da kuma mene alheri shine ma'anan alwasat kuntum khayra um ba wannan ba wa kadhalika ja'alnakum mene ummatan wasata ummatan wasatan dinnan ana nufin wannan adlan khiyara gashi nan zai kawo mana sai ce min hadhihi al-ummati ala sa'iri ala sa'iri firqi hadhihi al-umma sannan ka duba har yanzu al'umman nan dai ta musulunci musuluncin qur'ani musuluncin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine addini madaidaici min hadhihi al-umma a wannan al'umma din ala sa'iri firqi hadhihi al-umma wanda yafi fifiko ya fi adalci ya fi tsakaituwa a tsakanin sauran ƙungiyoyin al'umma ku kalli abin ta ɓangare biyu akwai magana ta musulunci tsakaninsa da sauran addinai in ka tashi gwadawa ka ɗauko addinai baki ɗayansu ka zube su a faifai ka kalle su to za ka ga musulunci shine matsakaici tsakaituwa ta ɓangaren a cewa bai wuce iyaka ba bai kuma gaza abin da aka neme shi ba to shine wannan wasatsiya din nan ana nufin kun wancan abin nan moderation middle course yau sannan kuma akwai maganar falalar da alherin duk a cikin wannan ma'ana din in ka in ka kwatanta yanzu misali ka dauki iya addinai biyu da muka fi sani addinin yahudu da addinin kirista zaka ga a bangarori da dama addinin kirista yana wuce iyaka ko addinin yahudu kuma yana gazawa akwai abin da aka ce su yi ba sa yi waɗannan su kuma suna yin aiki fiye da yadda aka neme su har sun yi ƙari a kai sun wuce iyaka wajen girmama annabinsu waɗannan kuma an san su da kashe annabawa ko sai a tsakiya kuma suwa za ka samu musulmi ba mu kai ga ba ma bautawa annabawa wajen girmama su sannan kuma ba ma kashe annabawa mun fahimci kun ga tsakaituwar kenan yawwa to haka nan in ka zo wajen shari'o'i shari'ar ita kanta yadda take a shari'ar kirista bidiyo'i sun fi yawa kowa ya kirkiro abin da ya ga dama a yi aka ba coci damar su canza komai ma na bible su sa ko ba haka bane su ko yahudu akwai tsanani su kuma akan wannan abu ba kowa yake da wannan ba duk da je su ma sun ba malaman su damar canza wasu abubuwa din to amma kuma tsananin addininsu da wahalar yinsa ya fi addinin kirista sauƙin yi abinan wahalar yi addinin kirista ya fi sauƙin yi in ka kwatanta shi da addinin yahudu to amma addinin musulunci gaba ɗaya ya fi su sauƙi ya fi su sauƙi ba tsananta zan ba mu wani misali yanzu addinin yahudu a cikin littafinsu na talmud suna da wani babi na magana akan masu haila duk gidan da yake akwai mace mai haila yadda ka san akwai gawa a gidan haka ake ɗauka to haka wajibi ne a ware mata duk wata a ware mata wani ɗaki ta tafi ta zauna amma idan har ta zauna a gida tana cikin haila to duk abin da ke cikin gidan najasa ne duk abin da ke ciki in ka taba shi najasa ka taba sai an wanke saboda akwai mai haila a ciki ba dan ta sa hannunta ta taba ba a'a haka kawai hukuncin yake don haka dole ne duk wanda ta san lissafin gobe zai zo to maza maza a kintsa mata bukkarta a waje ko wani daki gefe daban dole ta shiga can a can jinin zai fara zuwa ba za ta fito ba sai ran da ta gama in ba haka ba duk abin da aka taba a ɗakin najasa ne kaga wannan tsanani ne ko daɗi ne tsanani ne a gun kirista ko kaga ba ka samu wannan ba amma kuma su sun wuce ka'idar ma ba ruwansu ma da harkar a hailar za a iya komai za a taɓa littafan za a yi waƙar za a je cocin za a yi komai a musulunci fa kaga ba haka ba yawa ba shiga ba tsayawa a masallaci ba zama a cikinsa sannan kuma akwai maganganu dai na malamai akan maganar karanta alkur'ani ko rashinsa da sauransu sannan kuma babu wancan tsanani din za a zauna da ita wajen kusantar miji ya abin yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da yake tsakanin cibiya da gwiwa shine ba za a taba ba amma duk bangarori zuwa sama za a iya jin daɗi tsakanin miji da mata to kun ga ai kun ga an saba ma yahudu an saba ma nasara a wannan to haka sauran shari'o'in suke wannan a ɓangaren addini da addini ke ka shigo kuma a ɓangaren abin da ya shafi masu bin sunna masu tauhidi ka kwatanta su da sauran firkoki wasu sauran ƙungiyoyi za ka ga a ƙungiyoyi galibinsu akwai waɗanda suke girmama ɗan adam fiye da yadda ya kamata ko ba haka bane akwai kuma wanda suka gaza haka ba sa man girmama kowa saboda tsaurinsu da tsananinsu masu sunna su ne a tsakiya suna girmama annabawa suna girmama waliyai amma ba sa bauta musu ko babu zagin annabi babu zagin waliyi amma kuma ba ababen bauta ba ne Allah ne abin bauta wannan adalci ne ko ba adalci ba kwanan nake ganin wani abin nan ina da shi ma a cikin waya wani bidiyo wani malami na shi a ya tara kiristoci suna yana musu lecture sai ke cewa da ahalus sunna da yahudawa su ne ahalul kitabi su ne ahalul kitab saboda su kullum a yi karatu a yi ta karatu a yi ta karatu yace amma da shi'a da kiristoci da 'yan budda masu buddhism yace mu sunan mu ahlu insan ma'ana saboda mu addinin mu duk ya tattaro akan insan da girmama insan yace mu kun ga muna girmama ali kirista suna girmama annabi isa budda suna girmama budda yace don haka mu yanzu rabon da muke da shi kenan an ce ahlul kitabi to ahlus sunna da yahudawa su ne ahlul kitabi shi yasa suka damu da qur'ani sai ce shi yasa mun kun ga ba ruwan mu da qur'ani ruwanmu ba mu damu da mu haddace alkur'ani sai ka ga manyan babban mai rawani amma ba abin da bai san komai ba na qur'ani sai ce saboda me aliyu inda na huwa alqur'an yawa ali a wurin mu shine qur'ani duk abin da ya faɗa shine kawai qur'ani ba ruwanmu da mu buɗa ko ka buɗa ka karanta in ya saba maganar ali to kawai dole ka aje wannan ka ka bi maganar ali wannan fa wa'azi yake ina da shi a cikin wayannan bidiyo kuma ba ba abin nan yau to kaga wannan me za ka fahimta kaga za ka ga cewa masu bin sunna su ne matsakaita ba sa bauta wa ɗan adam sannan kuma ba sa wulaƙanta ɗan adam duk inda kake ganin mai girmama manzan Allah sallallahu alaihi to a bayan mai bin sunna yake haka ne mai girmama waliyai da sanin darajarsu yau amma bautawa mutum aka gaba girmama shi bane baka ji ka ja masa azaba don ran tashin alkiyama sai an tsaye da shi an ce kai ne kai da waɗannan su bauta ma ko wannan tsiyan ka jawo mutum ai baka kyauta masa ba Allah ya kyauta to haka in ka zo babin kaddara ahlus sunna sune a tsakiya tsakanin yan kadariya da suka karyata kaddara da kuma yan jabariya da suka wuce iyaka wajen tabbatar da kaddara ka zo babin asma'i was sifat ahlus sunna sune a tsakiya tsakanin mushabbiha waɗanda garin tabbatar da siffa ga Allah suka wuce iyaka suka ce Allah kamar mutum yake tsakanin kuma waɗanda suka kore siffofin ma gaba ɗaya suka ce kar a tabbatar wa Allah komai ahlus sunna sai suka tabbatar Allah yana da siffofi amma ba irin dan adam ba wanne ne kaga tsakiya kenan to haka in ka tafi haka cikin kowace aqida za ka ga tafiyar sunna ita ce adalci ita ce tsakiya to abinda malami yake nufi da yake nan anan cewa abin nan yace yau thumma fihi fadlu al-ummati al-wasat min hadhihi al-umma al-ummatu al-wasat al-umma matsakaiciya min hadhihi al-umma a wannan al-umma din yana nufin ahlus sunna ala sa'iri firqi hadhihi al-umma akan sauran kungiyoyin wannan al-umma sai ce fa ummatul islam ita al-ummar musulunci iftaraqat ila firqin kathiratin sun rarrabu zuwa kungiyoyi daban-daban wa kulluha fi nari illa wahida dukkaninsu sun cancanci shiga wuta sai guda daya wa hadhihi alwahidatu hiya aljama'atu wannan guda ɗayan sune jama'a sune ahli sunna wal jama'a wa hiya allati akhadhat bid-din alwasat ita ce kungiyar da ta riki addini matsakaici ya'ni bid-din almutayaqqan minhu addinin da ake da yaqini a kansa al-adl al-khiyar sune al'ummar da suke sune to zabab abin nan masu adalci wato matsakaiciya har yanzu kuma alkhiyar zababbu qala jalla wa ala Allah maɗauki yana cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata kamar haka ne muka sanya ku al'umma matsakaiciya mafificiya zababbiya ji shine ma'anar wannan wasata yani adlan khiyara ngani matsakaiciya wajen adalci khiyaran zababbiya da aka fifita ta dan me li wasatiyyatiha fil aqidati saboda ita ce matsakaiciya a aqida bainal ghalina wa bainal jafin tsakanin masu wuce iyaka da kuma masu jafa'i mun san jafa'i aro ne ko da muke faɗa da hausa asalin jafa'i shine ka hana abu haƙƙinsa ka ƙi girmama shi shine ma'anar jafa'i amma agun ba haushi ba shi ke ba haushin shi karkai min jafa'i mana karkai min ko sharri ko karkai min wani butulci da makamancin wannan ko la'alla duk suna zuwa ma'anonin duk wannan za su iya shiga ciki amma dai asalinta wannan larabcin ne to mutane sun kasu kashi biyu a jafa'i ga haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali shine rashin girmama shi da faɗin maganganu marasa kyau a kansa guluwi kuma dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a wuce iyaka a mai da shi Allah haka nan dangane da waliyai akwai wanda zaka je ya ce ma waliyan banza waliyan wofi to wannan ba ahlus sunna ba mun gane yawa ahlus sunna ba zai faɗi wannan ba wannan in yi haka yayi jafa'i ga waliyai mun gane shine rashin ba da haƙƙi rashin girmamawa rashin ɗaukar su da ba su darajar su amma kuma ɗaya gefen kuma waliyi ba za a bauta masa ba to menene tsakiya ba a bautawa kuma sannan ba a jafa'i ma'ana ana girmama su ba a rena su amma kuma ba a bauta musu to masu guluwi su ne masu bauta musu masu jafa'i kuma shine masu zagin su to kar ka zama cikin masu zagin su kar ka zama cikin masu bauta musu ka zama matsalkaici baka bauta musu baka zagin su amma kana ba su haƙƙin su wanda Allah madauki ya ba su shine ma'anar jafa'i a wajen aqida kenan yace wali wasatiyataha fil wali wasatiyataha fil ahkami hakanan wajen hukunce hukunce sune matsakaita bainal ghalina tsakanin masu wuce iyaka wal jafin da dai masu kin ba da haƙi ko rage ko da tauye da kuma rena wato haƙi a wancan bangaren aƙida nan kuma bangaren hukunce hukunce wanda za a ɗora masa farilla yana wasa da ita baya yi a wani babi za ka sa shi guluwi ko jafa'i jafa'i yawwa wanda kuma yake yin farillar har yake na filfili ya wuce har ya zama ya wahal da kansa har ya kusa mutuwa garin wannan me yayi wuluwi yayi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi abin da za ku iya wata rana ya shiga gefen dakin Hafsa sai ya samu wata mata ta daure kafafunta wai tana bacci tana son motsin tai motsi sai ta farka ta ci gaba da sallah shi na ce ma haɓaɓen Allah, alaikum bima tutiqun ku rika aikata abin da za ku iya, kar mutum ya takura kansa ya zama ya kai tsanani wajen yin addini har ya wuce iyaka. Kar kai tsanani, to amma kuma kar ka gaza abin da aka ɗora maka. A ina za ka tsaya kenan? a tsakiya to kullum in ka lazimci tsakiya zaka samu tsira a aqidarka da kuma hukunce hukunce Allah tabbatar da mu a tsakiya wali wasatiyatiha hakanan wajen wasatiyya tsakaituwar su fi suluki wajen dabi'u da halaye bainal ghalina wal jafin kar mutum ya rika sakaci da da'a ga Allah wannan yayi jafa'i in ya daina ta saban Allah to kuma kada garin tsarkake zuciya a suluki a shiga sufanci kuma a koma wani abu da ya karkace daga sunnan manzo Allah kun ga wannan sun zama masu guluwi masu kin kuma tsarkake zuciyarsu suna yawan saban Allah su kuma masu mai masu jafa'i to kai ma ka zama a ina a tsakiya ka rika gudun duniya gwargwadon hali amma kar ka hana wa kanka jin daɗi in daɗi ya zo maka ka ji in bai zo ba kar kai tata mun fahimci abin ko yawwa kada ya zama cewa ka ce ai dole sai ka ji daɗi kai sata dan ka ji daɗi to karka ce kuma ba ruwanka da daɗi ba ruwanka da duniya sai ka rabu da duniya kai ta shan wahala da azabar ga kuma damar da za ka fita daga wahala ka ce ai wannan ita ce tsoron Allah shi ma Allah ba ya san wannan amma ka zama a tsakiya yawwa wa ahsin kama ahsanallahu ilayko wala tansa nasibaka min ad-dunya shine ke so in kawo kar ka manta rabanka na duniya in duniya ta zo karka wuce iyaka wajen amfani da ita amma kuma karka ce ka haramta wa kanka jin daɗi kamar waɗanda aka samu sun haramta wa kansu wasu abubuwa na jin daɗi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji labari me yayi har hudu ba yayi hana su suka je gidan manzan Allah sallallahu alaihi suka tambayi ya yake ibada aka gaya musu sai ɗaya ya ce a to tunda ko annabi haka yake yi bayan shi an gafarta masa zunubansa da wanda yayi da wanda ma bai ba an ce duk an gafarta to mu a wanda babi muke za mu tsaya mu sakaci sai ce tunda yana suka ce tunda yana da wannan ibada babba su kuwa ya kamata su fi haka sai ɗaya ce ya daina bacci kullun sallah zai ai kun san dai wannan hadisi ɗaya ce ya daina cin abinci da rana kullun azumi zai ɗaya kuma ya ce auren ma shi ba ruwansa da ma matar ba zai kusanci mace ba saboda kawai ya tsaya ya ta bauta to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ni ne atqakum lillahi na fi ku tsoron Allah in dai kuna yin wannan ne don tsoron Allah to ni na fi ku tsoron Allah amma duk da haka ina bacci ina tashi kuma in yi sallar dare ina azumi ina kuma wata ran in ci abinci na da rana ban yi azumi ba sannan kuma wa atazawwajun nisa ina auren mata kuma shi yasa yazo na har matan sa hattara dan ya nuna mana misali cikakke na dan adamtaka dan adam cikakke shine wanda zai aure ya zauna da matarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba gudun auren kawai ka ce ya fi tsarki ba in ka ce gudun aure ya fi tsarki to karka fifita kanka kuma akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma rashin damar yi ko rashin kuɗi ko rashin natsuwa ko rashin wani yanayi da zai hana ka wannan kuma sunan sa uzuri ba kiyayya ba ce ga aure Allah samu dace to kullun dai ka zama matsakaici a abin da kake yi shine sai ke cewa wali wasatiyata hako fi anwa'it ta'amuli hakanan saboda tsakaituwar wannan al'umma a nau'o'in mu'amaloli ma'al khalqi tare da halitta a mu'amalar musulmi mai bin sunna shine zaka samu adalci an hana shi a yin hukunci da kondemin mutum gaba ɗaya saboda kuskure ɗaya ko in an san shi wannan asali abin da aka san shi a kansa shine musulmi ne mai bin sunna to a karɓe shi a haka in ya kuskure sai a ce ya yi kuskure gu kaza ba a cewa wani ayi gaba ɗaya shikenan an rasa shi ya lalace wannan dan wuta ne ba a wannan hukunci yawwa haka nan kuma kar a bar kowa a ce ai shikenan kowa akan daidai yake kuma wancan jafa'i ne wancan guluwi ne tsakiya shine me kai adalci in mutum yayi laifi a gaya masa yawwa kada ya zama cewa an fidda shi gaba ɗaya ba a dangana masa kuskure kaga me da shi ma'asumi to kuma sannan kar ya zama cewa an hana masa duk wata falala da alheri a fidda shi daga musulunci a ce masa kafiri a a a tsaye da shi daidai wa daida a yi masa hukunci da mu'amala da adalci yayi kuskure a ce yayi kuskure in kafirci ne a yi masa nasiha cewa abu kaza fa da kake ya kai ga kafirci in ya ci gaba shine za a yi masa hukunci Allah ya kyauta to waɗannan dai misalai ne kawai na bayar idan mutum ya duba littafan malamai da sun yi magana akan abubuwa irin waɗanne sai lihada صارت هذه الأمة الوسط من أهل الإسلام صار لها من الفضل المزيد شيء سا وأن الأمة متأكيتيا دقتكم أهل الإسلام وتمسلمي وتوين أنكم أهل السنة صار لها من الفضل المزيد إذا ما تيوا أتكم فلا لا ما سنة دك أري duk mai bin sunna to a falala ta musulunci shi kuma yana da ƙari akan falalar musulunci yana da falala ta sunna shine abin da yake nufi yanzu ku duba ga misalin zai kawo mana yace fa idza kana li ahli al-islam ammatan ka ummatin idan ma'abuta musulunci generally shine ammatan a dunkule baki ɗayan su a game suna da wata falala mun gane ma'ana ka ummatin a matsayin su na al'umma shi ke nufi da wannan ka ummatin din ma'ana in ka kalle su ka ummatin a matsayin su na al'umma in ya zama laha fadlun wani shine mubtadan wancan laha din kun gane larabci fa idza kana li ahli al-islam wannan lamun din ta li ahli al-islam mun ga ai lamun abin nan jar ne da majrur ko li ahli al-islam yawa fa idza kana li ahli al-islam ammatan sai kuma yace ka ummatin sai kuma yace fadlun khas fadlun khas kun gane zancen kamar ka dauko nan ne ka ce fa idza kana fadlun khasun in akwai wata falala keɓantacciya li ahlil islami ga masu musulunci ammatan gaba ɗayansu ka ummatin a matsayinsu na al'umma kun gane yanzu yadda labarcin yake yawwa a bayyanatul ayatu wal ahadithu wanda ayoyin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bayyana cewa al'ummar musulmi suna da falala a matsayinsu na al'umma sai ce fa kazalika to ga jawabin fa'un din can fa'iza fa'iza yi sharaɗi ne ko yana buƙatar jawabi to ga fa'un ɗinsa fakazalika fakazalika to haka nan ahran nasi bi a fadli a cikin mutane waɗanda suka fi cancanta shine ahra ahra ai mafi cancantar mutane bi a fadli da falalar da ta fi keɓantuwa fiye da wancan wa a'lal fadli da kuma falalar da ta fi ɗaukaka هم أهل التوحيد والسنة سنة ما أبو تا توحيدي دا سنة فسنة كو أنغانا لا نفسي يدي زبن سيكي كو تو ما سلي تافي نيني كي تنبيه يا بينا ها طيب تو شيكي ها ma'ana ne ba mu faɗi wani faɗa to da Hausa mu kyale larabci dama dai Hausa ce musulunci ko al'ummar musulmi suna da falala a matsayinsu na al'ummar musulmi mun karanta a baya ko kuntum khayra ummatin wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan to musulmin da suke kan tauhidi tantagariya suke kan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to su tasu falalar suna da waccan kuma suna da ƙari akan waccan in al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayanta da masu bid'ar ta da rarrabuwar da komai in akwai falala a ce suna da keɓantacciyar falala da tafi ta yahudu tafi ta nasara ai akwai falalar ko to a cikin gida kuma waɗanda suke da akhassul fadli tunda an ce khas tan ko to akhassu kuma fa wadda tafi keɓanta tafi ta sauran musulmi to masu wannan su ne suwa masu tauhidi da sunna abin da yake faɗa ke da haka kaga kenan ahlus sunna suna da falala ta musulunci suna da kuma ƙarin falala ta bin sunna to sai ce ina ne alladina akhadhu bi tariqati aljama'ati alula ahli sunna ahli tauhidi wa sunna sune waɗanda suka yi riko da hanyar aljama'ati alula jama'ar farko al'ummar farko ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya riko da abin da suka yi riko da shi a matsayin shine addinin daidai to shine ma'abucin tauhidi shine ma'abucin sunna kuma falalar da yake da ita sama take da falalar wasu wanda ba su yace li hada dan haka ne ma sabata fi sahihi ya tabbata ingantaccen hadisi al-Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi annan nabiy cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallama qala ya ce antum muwaffuna 70 umma ku ne masu cika al'umma ta 70 ma'ana ai tammatil iddatu bikum da ku ne wannan lissafi na al'umma ta saba'in yake cika mun fahimci zancen ma'ana ku ne kamar ka ce a lissafin al'ummomi da suka gabata akwai al'umma kaza akwai al'umma kaza kun ga mu wanda muke ji al'ummomi ga su nan to a lissafin al'ummomi akwai guda 69 a baya ku ne na 70 ɗinsu shi ne ma'anan mufuna ɗin an gane zancen to amma sai ce antum wannan ina tuna ibnu majah ma rawaito na hadisi antum khairuha wa akramuha inda Allah a cikin wannan al'ummomi duka ku ne mafifita alheri ku ne mafi karimci a wurin Allah ma'ana darajar ku a gun Allah ta fita sauran al'ummomi wa hadha min fadlillahi alazim wannan yana daga cikin falalar Allah mai girma Allah ya kara mana wannan falala ya zo a cikin karashin wannan hadisi cewa ran tashin alkiyama in an zo gashi mu mu ne na karshe a zuwa a tarihi amma in aka zo gabato da al'umma mu ne a gaba saboda tare da mu akwai wanda ya fi kowa bai cancanta kuma a kai shi baya ba ko ba haka bane don haka sai zama mu ne a farko mu za a gama da mu kafin a gama da sauran al'umma kaga wannan mai tace ba karamar falala ba ce to shine sai ce li hada bayyana rahimahullahu fi hada babi shi yasa shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab a wannan babi ya bayyana wa fi hada kitabi bi amma a littafin ma kuma generally wato gaba daya ya bayyana ma yattasilu abin da yake da alaƙa da bitaƙiriri hadhihi masail fito da waɗannan matsaloli da ƙarrara su da bijiro da su yadda ya kamata taƙiriri shine ka rubuta abu wato a matsayin kana faɗin wannan shine ka yadda da shi shi ake nufi da taƙiriri zaka ji malamai suna amfani da wannan lafazi in suna magana akan yadda malamai suke magana ko suke rubutu za su ce in kana karanta maganar yanzu mu ba da misali da maganganun malam ibn taymiyyah littafan da ya rubuta akwai wanda ya rubuta su fi mahallin taƙariri akwai kuma wanda ya rubuta su fi ma'aridin taƙariri da kuma fi ma'aridin raddi misali kun ga al'aƙidatul wasiɗiyya na taɓa baku labarin da nan ba su ɗaya ba al'aƙidatul wasiɗiyya lokacin da aka kai shi ƙara gun sarakuna aka ce to kai ana ta tuhumar ka da abubuwa rubuta mana abin da ka yadda da shi me aqidan nan da ake ta sukan ka akan akanta shine ya zauna tsakanin azhar da la'asar ya rubuta al-aqidatul wasitiyya wannan dai aqidatul wasitiyya da muke zamu dau watanni ko shekara ne muna karanta ta ko tsakanin azhar da la'asar ya fara ya gama ya bar aka kai wa sarki aka bude sarki ya zauna kuma aka kira kira malaman da suke kawo shi kara aka karanta ta wuri wuri wuri wuri aka sa rana ta musamman ita ce ake cewa munazaratul wasitiyya munazarar da aka yi tawatsi duk inda aka zo sarki ce kuna da tambaya sai malamai su tambaya sai ba su amsa sai ce to nan ya kada ku sarki kuma mai adalci yawwa zai ce wuri kaza shine daidai kuma ga alkalai sai ya hada su da mazhaba ya ce ku ne malaman mazhabar malikiya a mazhabar malikiya kaza ne ku ne malaman mazhabar shafi'iyya haka abin da ke wuri kaza shine kaza to wannan ya rubuta littafin nan da ya amaridin mene takriri takriri shine ka rubuta abin da ka yadda da shi ka aika a fahimce shi raddi kuma ai shine in wani ya rubuta ka ba da amsa ka ce ba haka bane to malamai suna da bambanci wajen rubuta abin da aka rubuta shi a lokacin raddi kila ka iya samun fushi ka iya samun wasu abubuwan da ba haka za a tsara su ba da zama za a kintsa su a editin kila wani abun da ba nan ya kamata a faɗa ba mun fahimci zancen da aka ce sa suke cewa in kana karatu ka rika bambance rubutun malami ya rubuta shi lokacin takriri ne ko ko lokacin raddi mun gane wannan to wannan abin da yake nufi kenan da wannan kalmar takriri ka rubuta abu dan shi kake so a dauka a yadda da shi shine takriri yace li hadha bayyana rahimahullahu fi hadha alkitabi wa fi hadha ko wa fi hadha ila wa fi hadha albabi وفي هذا الكتاب بعامة a wannan babin haka nan kuma gaba ɗaya ma dai a wannan littafi ya rubuta ma ya tasilu bi taqriri hadhihi almasail ya rubuta abin da yake da alaka yake da wato dai alaka shine ya tasilu yake saduwa da mas'alolin da za a karrara su a wannan babi wa bayani anwa'il fadli da kuma bayanin nau'o'in falaloli fi dunya wal akhirah na duniya da lahira fil aqidati a bangaren aqida wa shari'ati da bangaren shari'a wa ahli islam da kuma falalar musulunci akan musulmi وما تميز به القرآن والسنة من الفضل على أهله المتمسكين به da kuma abinda ma'abuta abinda alqur'ani da sunna suka bambanta da shi min alfadl na falala ala ahlihi falalar da suke da shi akan masu su masu riko da qur'ani masu riko da sunna almutamassikina bihi masu wato riko da su bi anwa'il fadli da nau'o'i daban-daban na falala mimma sayati na daga abin da zai zo a ambace shi insha Allah ta'ala in Allah ya so mun fahimci zancen nan a ma'ana duk a wannan littafi za mu ji waɗannan abubuwa na kan sha muka yi hakuri za mu kara fahimtar abin da yake nufi in mun zo ciki qala rahimahullah mu dan karasa mu samu gun tsayawa ko na ko lokaci yayi ban ji ba minti biyar yawwa minti biyar zamu ko aya zamu karanta qala rahimahullah mun koma asalin littafin a cikin matani a zamu ga abin da ya rubuta ko babu fadlil islami sai ce wa qaulillahi ta'ala ko al-yawma akmaltu lakum dinakum to yanzu ne muka zo sharhin wannan duk zancen da muka karanta yanzu sharhin ma'anar fadlil islam din ne mun gane to sai kuma me ya biyo baya wa qaulillahi ta'ala to shi zai mana magana yanzu sai wa qaulillahi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina sai sai fi qaulihi fadin malam Muhammad bin Abdul Wahhab shafi na 14 fadin sa da yace wa qaulillahi ta'ala yasihhu fi al-wajhani ya inganta a karanta wannan wuri da fuska biyun duka ko ka ce babu fadlil islam sai ka ce wa ƙaulullahi ta'ala mun gane sai zama wa ƙaulu ibtida'i ne an yanke shi daga alaƙa da babu fadli ko kuma ka ce babu fadlil islami wa ƙaulillahi ta'ala shi ne ma'anan ka yi atsafin wancan a wannan kamar da mu karanta ran ma'ana babu fadlil islam وباب وفضل وفضل قوله تعالى هو باب قوله تعالى mun fahimci abin gashi ne ya kawo mana ban sani wannan dai zancen larabci ne masu na a cikin ku sun za su fahimci wannan zancen yace alwajhani ne yace bil jarri ka karanta da jarra atfan ala fadli ya zama dori akai akan fadli yani babu fadli islami wa babu qaulillahi ta'ala kun ga abin ya fito aiko? yawwa amma kun gane me dalili wanda dai na san masu karanta nahwu sun san wannan sauran kuma za su ce to me su ba san wani bambancin da fadlu din da fadli ba hmm? wanda ya karanta nahwu shine zai gane nan gunzancen mudafun da mudafun ilaihi ko idan abu ya zama mudafun ilaihi lalle ya zama me majruri to nan kun ga cewa babu asalin wannan menene shi khabar ne akwai mubtada muqaddam hadha babu haka abin yake wannan shine babi to sai ya zama kuma mudafi babu me hadha babu fadli gani ba aka ce fadlu ba saboda babu dinnan mudafun ne rabawa aka duk abin da zaka raba kamar ka ce kitabu muhammad ba ka ce kitabu muhammadan ba ko kitabu muhammadun ba a larabci sai ka ce kitabu muhammadin haka tsarin yake a larabci to shine kawai zancen insha Allah wanda san da larabcin da sun gane mu kyale sauran warrafu ya halatta kuma ka karanta da raf'a ka ce babu fadlillahi babu fadlil islam wa qaulullahi ta'ala shine ibtida'i sai ce ibtida'an ma'ana za ka ɗauki cewa wannan sabuwar jumla ce ba ta da alaƙa da wancan na baya in ku za a haɗa ta da na baya to dole a yi waccan kasara ɗin a ko a jarra mun gane sai ce wa qaulullahi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum ala nahwi ma marra bina fi sharhi kitab at-tauhid yace kamar da dai muka wuce wannan ababin a sharhin kitab at-tauhid dan ya zauna ya sharhin kitab at-tauhid irin wannan darasin to a can ma ya faɗi wannan abubuwan yace ka koma can ka gani ya ware littafinsa shi ma sharhin kitabu tauhid mai kyau ne na malam salih alisha sai ce qaulullahi qauluhu jalla wa ala fadin Allah madauki da yake cewa al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina to yanzu zai shiga sharhin wannan aya din kuma lokacin mu yayi mu ma sai mu tsaya nan sai mu tashi akan sharhin wannan aya alhamdulillah Allah sa mun fahimta Allah kuma ya kara mana fahimtar Allah kara mana tabbata akan gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala muke roko ya sare mana al'amuran mu ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai wata takarda ba laifi mu karanta ta